الحمد لله مدير الأكوان ومدبر الأكوان مسرف الأذمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأمهات المؤمنين إخوة الإسلام في تقلب الأذمان وسرعة مرورها وانصرامها ذكرى بحال هذه الدنيا وحقيقتها فهي كذل الزائل أو سراب راحل جديدها يبلى وملكها يفني وسرورها لا يبقى قال جل وعلا عن مؤمن آل فرعون أنه قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وعمر بن عبد العزيز يقول أيها الناس لكل سفر زاد فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة بالتقوى ربنا جل وعلا يذكرنا بحقيقة غائبة عن قلوبنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى علينا عباد الله أن نراقب أنفسنا وأن نراجع ذواتنا فننظر ماذا قدمنا لغد هل نحن في استقامة على طاعة فنزداد أو مقصرون ومفطرون ومفرطون ونتوب إلى الله جل وعلا قبل فوات الأوان نقرأ هذه الآية قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فلنراجع أنفسنا ولنزجرها عن كل إثم وفاحشة ولنستبر على كل خير وبر وطاعة فلقد أنذرنا الله جل وعلا بمصاعب وأحوال لا تخفى يقول لنا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون عن عمر رضي الله عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم يقول تبارك وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية مواطن الخير عباد الله إنما هي في محاسبة الإنسان نفسه فإن ذل وأخطأ وما أكثر ذلك فلنهتجب فلنهتجب لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم عباد الله ربنا رحيم كريم غفور تواب ولكن أين الإنابة وأين التوبة احفظ دينك عبد الله فذلك أساس كل خير احذر من التفريط في أوامر الله جل وعلا فذلك أصل كل شر وبلية ومصيبة نعيشها يقول ربنا جل وعلا نسمعها بقلوبنا قبل أن تسمعها آذاننا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فلنجعل من عامنا الجديد خيرا من أعوامنا المنسرف منسرمة بالزيادة في الخيرات وأعمال البر والمسابقة إلى الصالحات قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله أيها المسلمون إن من أفضل أعمالنا الإكسار من الصلاة والسلام على النبي الكريم كما عمر ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم ارض عن آله وصحبه أجمعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم فرج هموم المسلمين اللهم فرج هموم المسلمين اللهم نفذ كرباتهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اغفر لكل مؤمن ومؤمنة وكل مسلم ومسلمة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم من أراد المسلمين بسوء في دينهم أو دنياهم اللهم فعليك به يا رب العالمين أنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم تب علينا اللهم إنا اللهم إنا أصرفنا على أنفسنا فاغفر لنا اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم اللهم اجعل لنا في أوقاتنا البركة والسداد في القول والعمل اللهم يا حي يا قيوم اشف كل مريض إنك أنت الرؤوف الرحيم اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة على ولاية جنب خاصة وعلى نيجيريا عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار اللهم ارزقنا الشهادة عند الموت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mu tana magana akan lura wato ka lura da yadda wannan rayuwa take da shagaltuwarka ko ɗa'arka ka saka lura a cikin al'amari domin kada ka yi asara duk abinda za ka saka masa lura to zai iya yiwa ka samu hanya mafita mafi alheri inda za ka yi shi babu lura da komai zai iya zamantowa ka samu nadama a ciki da haka kai lura da yadda rayuwa take tafiya da kuma hatsarurruka da kake ketawa na zunubai da kuma kewaye da kai jibgin ayyuka na alhairai da yawa wanda kila baka yin su kuma baka ma tunani a kansu amma baka lura ba ka nitse cikin waccar hamaka ta neman duniya da kuma shagaltuwa da wasu abubuwa da kila ba za su maka amfani ba duniya da lahira kwatsam sai kuma ka ga ajali ya zo ba ka yi lura ba na ga ka yi lura da abin da kake ciki na rayuwa kwanaki karewa suke ta yi ayyuka kuma watakila na alheri karanci suke yi sharurruka kuma mai yiwa yawaituwa suke zunubai maimaituwa suke a cikin rayuwa dan adam yakan cinye awa ko sama da awoyi ya shagaltu da abin da ba zai masa amfani ba bai samu kudi ba a rayuwa bai samu lada ba a rayuwa bai samu mutunci ba a rayuwa ya kuma cinye lokacin an adam ya zauna yana wasa har ya ci awa biyu awa uku ko yana games ko yana wani abu ko ma in ba a yi sa'a ba ya shiga mutuncin wani yadda rayuwa ta zama kai ka ce mutane allah allah suke su samu laifi ba allah allah suke su samu alheri ba kamar yawanci wasu kamar gaggawa suke ina inda zunubi yake su shiga ina yadda za a yi a taɓa mutuncin wani sai su yi magana yaya za a yi a toshe a rufa ga wani ko a faɗi alheri ko a yi wani abu za ka gaba shi ba so ka yi lura duk abin da ka faɗi kan wani watakila in ƙarya ce za ta dawo maka duk abin da ka faɗi ko ka aikata idan ba alheri ba ne ka yi lura zai dawo maka shi yasa hudubar ta amfani kira ba mafificin mutane kamar yadda annabi ya faɗa wadda rayuwarsa ta tsayi kuma ya kyakkyawan ayyuka ba wanda kuma shi masharranci ne a rayuwa kamar wadda ya yi tsawon rai kuma duk munanan ayyuka yake aikatawa Allah ka tsare godiya ta tabbata ga Allah mai tafiyar da dukkan abubuwa na halitta mai gudanar da sammai da ƙasai da tsirrai mai gudanar da rayuwar ɗan adam mai gudanar da yadda ɗan adam yake tasarrufi cikin rayuwa godiya ta tabbata gare shi godiya ta tabbata ga Allah wanda yake sarrafa zamani ya kawo wannan ya kawo wannan ya tunku da wannan ya ajiye wannan muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai shi Allah guda ɗaya nan muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne Allah kai aminci da sallamawa da tsira da albarka bisa ga wannan manzo sallallahu alaihi wasallama tare da alayensa da sahabbansa da matansa iyayen muminai da dukkan waɗanda suka biyo su tare da kyautatawa yan uwana cikin musulunci cikin jujjuyawar zamani cikin gaggawar tafiyar lokuta da suke tafiya cikin tafiyar da dukkan abubuwa da suke zamantowa da sauri suke wucewa wannan Allah yana yin sa a matsayin tunatarwa domin ya nuna maka halin yadda duniya take ba za ta tabbata ba kuma yana son ya nuna maka hakikanin yadda duniya take ba za ta iya tsayuwa a gude ba duk girmanka duk sarautarka duk iliminka duk inda ka kai idan ka mutu duniya ba za ta tsaya ba zan Allah ya rasu ya bar wannan duniya amma duniya ba ta tsaya ba da harkokinta sau da ka dukkan abin da ake yi duniya tana nuna maka hakikaninta ba ta jiran kowa na haka ka yi lura ka yi lura a cikin rayuwa ita wannan duniyar kamar inuwa ce mai gushewa idan rana ta juya can sai ta juya can idan rana ta yi ta nan ita ma sai ta yi ta can ba ta iya tabbatuwa duk kwaɗayinka da son duniya da dukkan abin da kake so na duniya da yadda ka ba da lokaci ba ka ba ma lahira lokaci ba ita duniyar ne da kanta za ta ɗauke ka kuma sai ta kai ka lahira gurin da yake ba tabbaci ka riƙe abin da yake bai tabbata ba kuma ta gushe ta barka kuma ta tura ka inda yake tabbas ka yi lura wani lokaci ne ta tura ka kuma mai za ka tarar a inda ta tura ka kuma inda ta tura ka babu dawowa babu shakka idan ka tafi ka tafi kenan ita duniya kawar waldiya ce ko 'ya'yan rana wanda yake kallanta kamar wata aba ce sai ya zo ya ga cewa ba ita ba ce ita duniya ma matsalarta sabon ta tsufa yake in kai sabuwar riga za ta tsufa in kai sabon gida zai tsufa in kai sabuwar mota za ta tsufa duk abin da ka sani sabo na duniya sai an ce maka wata rana ya tsufa babu shi shi sa yau in an haife ka jariri sabo kake amma idan tafiya ce tafiya sai an ce ka tsufa haka al'amarin duniya yake sabonta lalacewa yake mulkinta kuma karewa yake idan sarki kake za a yi lokacin da baka nan idan gwamna kake za a yi lokacin da sai ka sauka in shugaban ƙasa kake za a yi lokacin da baka nan sauraka in mulki da kake ji da shi to Allah zai tafiyar da mulkin wannan duniyar sai ta karar da wannan abin nan kuma ita matsalar ta shine duniya farin cikin ta baya wanzuwa duk wanda ka same shi yana murna yana daga kafa yana tafawa yana yin abin da ya ga dama ya kururuwa ya ihu ya zagi wanda zai zaga ya faɗi duk abin da zai faɗa wata rana sai ka same shi wannan farin cikin ya tafi babu shi sai dai bakin ciki haka duniya take saboda haka shi yasa Allah ya yi magana akan wani mumini da yake cikin majalisar Fir'auna wanda majalisa ce ta kafirci amma Allah ya sanya masa imani ya kalli su fir'auna da irin abubuwan da suke aikatawa na muni da matakai munana da munanan ayyuka da sabon Allah da kashe 'ya'yan mutane da ake ta yi yace musu ya ku mutane na wannan fa ita ce duniya ya kai fir'auna ka sani wannan ita ce duniya dan jin daɗi ne dan kaɗan da yawa yanzu daga cikin musulmi inda za ka tambaye su yau fir'auna mutuwarsa shekara nawa ba zai iya gaya maka ba ya tafi wallahi ashe mutumin nan da ya magana gaskiya ce ce dan jin daɗi ne dan kaɗan ya ce ina son in gaya maka cewa gida matabbaci gurin da za a zauna a tabbata wato shine gidan lahira umar bin abdul aziz yana cewa ya ku mutane kowace tafiya tana da guzuri mutumin da zai tafi kano ko zai tafi bauchi ko zai tafi wani gari yakan yi guzurin suturar da zai sa yakan yi guzurin mota in kudin mota in bai da mota yakan yi guzurin inda zai kwana yakan yi guzurin kudin abincinsa idan ya isa da abin da zai iso da shi dawa ya ku jama'a akwai tafiya lahira a gabanmu ina kudin motarmu yake kuma ina abincinmu yake kuma ina suturar da za mu shiga lahira da ita ina waɗannan abubuwa duka babu idan ba ka yi tanadin aiki na gari ba kudinka za ka bar su a nan gidanka za ka bar shi a nan suturarka ɗaya ita ce kyawawan ayyukanka saboda haka yake cewa ku yi guzuri ga tafiyar da kuke da ita daga wannan duniya zuwa gidan lahira da me za ku yi guzuri ya ce ku yi guzuri da tsoron allah ubangijinmu mabuwaye da ɗaukaka yana tunatar mana da hakikanin duniya da hakikanin al'amarin da zai afko amma ya buya daga zukatanmu babu shakka kowa zai mutu amma kuma zukata da yawa sun manta da wannan musifar mutuwa Allah yana tunatar da mu hakikanin wannan abin da ya buya daga zuciyarmu cewa mai guzuri domin guzurin shine tsoron Allah mafi alherin abin da za ka tanada a wajen tafiya lahira ba a tanadin kudi ba a tanadin kayan abinci ba a tanadin motar tafiya ba a tanadin abincin da za a ci a can a abin da kawai ake tanadi shi ne tsoron Allah yana kanmu ya ku bayan Allah mu yi makanmu hisabi kowa ya kalli kansa da kansa kowa ya ga me yake aikatawa babu shakka mu kalli mu koma mu kallo asalinmu asalinmu shine annabi adam yau babu shi sai labari alkur'ani yake kassasawa kowa ya kalli asalin inda ya taso yaya al'amura kuma za su kare kowa ya duba ya gani me ya gabatar wato don gobe ka yi lura yana cewa shin mun tsaya a wajen tsayawa da da'a ma Allah tabaraka wa ta'ala idan muka duba mun ga muna bin Allah to mu ƙara idan ko muka duba muka ga cewa mu mun takaita cikin wajibin da Allah ya ɗora mana ba ma yin sa yadda ya kamata ko kuma muna jinkiri da lalaci to kofa guda ɗaya ce shine mu tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kafin lokaci ya kubce mana muna karanta wannan aya akan zukatanmu da zukatan masu saurare ubangiji yana cewa ya ku masu imani ku ji tsoro na ku tsare mun dokokina kuma kowace rai ta kalli mai ta gabatar saboda gobe domin goben dole za ta zo Allah kuma zai baka labari da abin da ka aikata duk zaluncin da kai da duk alherin da kai da kyawun ayyukan da kai da dukkan abin da kai Allah zai ba da labari akan wannan don haka mu yi muraji'ar kanmu da kanmu mu koma mu waiwayi baya kuma mu kalli gaba mu kalli halin da muke ciki jiya ta wuce ba za ta dawo ba yau kuma kana cikinta gobe baka san me za a yi ba don haka dole ya zamanto ka yi muraji'ar kanka da kanka kuma mu yi makanmu tsawa mu yi makanmu fada daga dukkan wani aikin zunubi ko aikin alfasha mu yi haƙuri akan dukkan aikin alheri mu bi Allah mu yi masa da'a babu shakka Allah ya mana jinkiri ya halitta mu ya mana jinkiri mun rayu shekara da shekaru Allah yana gaya wa mutane da irin musifun da za su yi ta afkuwa idan wato an mutu an shiga cikin kabari wannan halayyar ba su ɓuya ba cikin hadisan manzan Allah ba su ɓuya ba cikin ayoyin alƙur'ani don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana ku komo da al'amarinku zuwa ga Allah ku sallama zuwa gare shi shi Allah tun kafin da azaba ta zo muku ku rasa masu taimako hadisi daga Umar yana cewa yi makanka hisabi ku yi makanku hisabi kafin a yi muku hisabi kowa ya auna aikinsa kafin Allah ya auna aikinka a ranar da Allah tabaraka wa ta'ala ke bijiro da ayyukan mutane a gabansu babu wata rai da za ta buya babu wani abin da kuma zai buya maka daga ayyukanka ya ko bayan Allah wuraren alhairai suna da yawa ubangiji ya shar'anta su da yawa saboda rahamarsa ya zamanto kowa ya samu shiga cikin gidan aljanna ayyuka ba su da adadi na alhairai ka zaɓi wadda kake ganin za ka iya yi kullum shi sa yake cewa ku ji tsoro na gwargwadon hali yake cewa wannan ba zai samu ba sai idan ɗan adam ya zamanto yana yi makansa hisabi da kansa da kansa idan ka kubce ka zabe daga kan shiriyar Allah ko kai kuskure wanda hakan din yana faruwa sau dewa a cikinmu to maza maza mu yi kokari mu amsa mu fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa ya ku bayina waɗanda suke munana munanan ayyuka a bisa karan kawunan su kada ku ɗebe kauna daga rahamata domin lalle Allah bai gafarta zunubai ne gaba ɗayan su shi Allah mai gafara ne kuma mai tausayi ya ku bayan Allah ubangijinmu mai rahama ne ubangijinmu karimi ne ubangijinmu mai gafara ne ubangijinmu mai karɓan tuba ne sai dai abin tambaya ina tubar take ina komawa ga Allah ɗin yake ya kai bawan Allah ka kiyaye addininka domin shi ne mutuncinka wannan shi ne tushe na dukkan alheri da za ka samu a rayuwa ka ji tsoro daga yin barin aikin da Allah ya ɗora maka na umurce-umurce ka ji tsoron wato barin wannan aikin da gangan saboda Allah tabaraka wa ta'ala zai maka hisabi akan dukkan abin da kake saboda haka yin jinkiri ko mantawa da barin aikin alheri da barin wajiban da Allah ya dora maka don wata bukata ta duniya ko wata wani abu da kake nema na duniya idan ka kuskura kake irin waɗannan abubuwa kana barin wajiban ubangiji don duniyarka to wannan shine asalin kowane irin sharri kuma shine asalin kowane irin bala'i kuma ita ce musifa wanda idan dan adam ya rayu a cikin ta to ya samu tabewa kenan har abada ubangijinmu tabaraka wata'ala yana cewa yana fada wanda muna jin waɗannan ayoyi da zukatanmu kafin kunnuwanmu su ji waɗannan ayoyi ubangiji ke cewa yanzu lokaci bai yi ba maɗan adam da zai zuciyarsa za ta zamanto ta sare ta koma zuwa ga Allah ya ji tsoronsa ubangiji yake yanzu lokaci bai yi ba na abin da na saukar na alkur'ani na gaskiya yanzu har yanzu lokaci bai yi maka ba da za ka yi imani da shi ka yi aiki har yanzu wai lokaci bai yi ba in ji Allah yanzu har yanzu lokaci bai yi ba kai da za ka koma wajen Allah duk irin wannan hali da ake ciki sai Allah ya ce karfa ka yadda ka kasance cikin waɗanda da muka ba mu littafi kafin ku zukatansu suka ƙeƙashe da yawa daga cikinsu suka wayi gari fasikai ne kawai ba sa bin Allah saboda haka wannan lokaci da muke ciki lokaci ne da ya kamata mu yawaita aikin alheri kuma gabanmu tafi bayan mu yawa wajen aikata aikin alheri tare da ƙarawa wajen ayyukan alheri da ayyuka na bin Allah tabaraka wa ta'ala da yin tsere cikin ayyuka nagartattu wandan tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce kewa mafificinku wanda rayuwarsa ta yi tsawo mafi alherinku wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma ayyukansa suka yi kyawu mafi sharrinku kuwa shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo sannan ya yi munanan ayyuka ya ku musulmai yana daga cikin mafificin ayyuka da Allah ya dora mana yawaita yi annabi salati sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shi Allah din ya faɗa a cikin alkur'ani yana cewa lalle Allah da mala'iku suna yi wa manzan Allah salati ya ku masu imani ku yi wa manzan Allah salati Allah ka yi tsira da abinci da albarka a bisa annabinka kuma manzanmu wato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka yarda da khalifofinsa masu shirya sa Abubakar da Umar da Usman da Ali Allah ka yarda da alayen Annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbansa gaba daya da mu da muka bi su dare da kyautatawa zuwa ranar sakamako Allah ka buwayar da musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai ka kaskantar da shirka da mushrikai ya Allah muna roƙonka ka yaye wa musulmai bakin ciki Allah muna roƙonka ka yaye wa musulmai bakin ciki Allah ka kwaranye musu damuwarsu Allah ka warkar da marasa lafiyarsu Allah ka yarda da su ya Allah Ubangiji ka yi gafara ga kowane mumini namiji da kowace mumina mace Allah ka yi gafara ga kowane mutum musulmi namiji da kuma musulma mace Allah ka yi mana gafara da dukkan musulmai gaba daya mazanmu da matanmu rayayyunmu da matattunmu Allah wanda yake nufin musulmai da mummunan al'amari a cikin addininsu ko a duniyarsu ya Allah mun haɗa ka da shi kuma mun barka da shi ya ubangijin talikai kai ne mai maganin komai kuma mu mun san ka isan mana da komai madalla da wanda ya isan mana komai ya Allah muna roƙonka kai mana gafara gaba ɗayanmu ya Allah ka karbi tuba a kanmu ya Allah mun sani muna sabawa muna yin munanan ayyuka amma gafararka ta yalwaci komai muna roƙon gafararka ya Allah Allah ka sanya mu cikin waɗanda rayuwarsu za ta yi tsawo kuma su yi kyawun ayyuka Allah ka sanya mu cikin waɗanda rayuwarsu za ta yi tsawo kuma mu yi kyawun ayyuka ya Allah ka sanya lokutan mu kowane lokaci cikin dare ne ko rana ka sanya su lokutan masu albarka ne a gare mu ka sanya lokutan zamanto masu tabbatar da mu cikin alheri da faɗan magana mai daɗi da kuma ayyuka nagartattu kai ne rayayye ya Allah kuma kai ne tsayayye da wamamme kuma kai ne mai biyan bukatar dukkan mabukata dukkan marasa lafiya ubangiji ka warkar da su ya Allah kai mai rangwame ne kuma kai mai tausayi ne kuma kai mai rahama ne muna roƙonka ya Allah ka saukar da aminci da zaman lafiya a jihar Gombe a keɓance da kuma Najeriya gaba ɗaya ya Allah masu jagoranci a cikinta muna roƙonka ya Allah ka taɓa zukatansu wajen tausaya ma al'umma Allah ka taɓa zukatansu wajen su tausaya ma al'umma muna roƙonka ya Allah ka kyautata rayuwarmu muna roƙonka ya Allah ka sanya shirya cikin al'amuranmu muna roƙonka harshe mai yawan ambatonka ya Allah muna roƙonka zuciya mai jin tsoronka ya Allah muna roƙonka ayyukan da za su zamanto karɓaɓɓu a gare ka ya Allah muna roƙonka aljannarka ya Allah da abin da zai kusanta mu zuwa ga aljannarka na magana ko na aiki ubangiji ka tsare mu daga wuta daga abin da zai kusanta mu da wuta na magana ko na aiki Allah ka amsa mana waɗannan addu'o'i ubangiji kai mai amsawa ne kuma mun sani kai mai amsawa ne ya Allah ka amsa mana wa qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum